العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya tara mu a wannan masallaci na al-khulafa'ur rashidun duk na ga ana rubuta al-khulafa'ur rashidin ban san dai masjidul khulafa'ir rashidin ne ko kuma al to masjidul khulafa'ir rashidin a nan wannan gari na agege a cikin jihar lagos a wannan yammaci mai albarka na laraba yau kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa biyu ga watan zulkaida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da talatin ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar muna yi wa Allah godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haɗuwa a wannan masallaci da yan uwana masu albarka masu san alkhairi masu kwaɗayin su je ilimi kuma su yi aiki da shi na yi matuƙar farin ciki da samun wannan dama duk da cewa jiya ya kamata mu haɗu a wannan wuri amma da yake Allah subhanahu wataala bai kaddara haɗuwar mu a jiya din ba sai ya kawo uzurrukan da suka hana mu iso wannan gari a cikin lokaci muka makara kwarai da gaske amma duk da haka gashi Allah subhanahu wataala a yau ya kaddara saduwar mu a wannan masallaci muna fatan wannan saduwa ta zama mana alkhairi gare mu gaba daya a rayuwar mu ta duniya da ta lahira Allah subhanahu wataala ya sanya wannan haɗuwa tamu sababi ta haɗuwarmu a gidan aljanna ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wata'ala ya sanya zukatanmu masu soyayyar juna don Allah. Waɗanda duk suke son junansu don Allah waɗannan ba ƙaramin rabauta suka yi a gaban a gurin Allah ba. Allah subhanahu wata'ala zai sanya dukkan waɗanda suke son junansu don Allah a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه annabi ya faɗi mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar guda ɗaya cikinsu annabi ya ce mutane guda biyu waɗanda suka yi haɗuwa suka so juna don Allah suka haɗu akan wannan kuma suka rabu akan wannan muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin wannan inuwa tashi kamar yadda muka ji matashiyar wannan lacca tamu ta yau dukiya ta halal a hannu nagari dukiya ta halal a hannu nagari babu shakka wannan lacca ta yi daidai da wannan gari kamar yadda aka sani babu cibiyar hada-hada ta neman kuɗi inda kuɗi ya fi ya fi dankarewa irin wannan gari na Lagos saboda haka yawancinmu abin da ya kawo mu kenan muka zama kuma 'yan gari muka hayayyafa muka zama ba mu da bambanci da sauran mutanen gari to wannan dukiya wanda yawancinmu mukan fita don nemanta abu ne wanda yake mai kyau a gurin Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya kuma hore masa abin da zai rayu da shi daga cikin abin da zai rike rayuwar dan adam shine dukiya babu ta babu ta yadda za a yi rayuwa ta yiwu babu dukiya saboda haka dukiya a gurin ubangiji subhanahu wataala ba wani abin suka bane Allah bai taba sukan dukiya haka kawai dan tana dukiya ba Allah ya kirawo dukiya da falala ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim ubangiji subhanahu wataala ya kirawo da dukiya da falala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هكذا أبنجي سبحانه وتعالى يا كراو تدع الهيري تسونا الخير يا كراو خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين Allah ya kira dukiya da alkhairi wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana tsananin san alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya kira wasu da rah ya kira dukiya da rahama qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura da a ce ku kuke rike da taskokin rahamar ubangiji na rahamar ubangiji ta ce dukiya da dukkan wani abin da dan adam yake bukata domin ya rayuwa a bayan kasa to Allah ya kira dukiya da rahama saboda haka kaga ba za ta yiwu ba a ce an kira dukiya da waɗannan sunaye masu kyau falala alheri rahama kuma ta zama wani abu mara kyau a gurin Allah saboda haka dukiya a karan kanta ba abin zargi bace ba a bar suka bace a gurin Allah subhanahu wataala sannan a bisa ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam da ita Allah subhanahu wataala yadda ya sanya masa ɗabi'ar ya ji yunwa ɗabi'ar ya ji gajiya ya yi rashin lafiya duk waɗannan gara'iz ne da Allah ya halicci ɗan adam da su to haka nan ya halicce shi da garizatu taballuk yana buƙatar ya mallaki dukiya wannan halitta ce daga cikin halittun da Allah ya ɗan adam da ita ba za ka iya raba ɗan adam da wannan ba komai nagartar shi komai nagartar shi saboda haka ba illa bane a ga mutum yana son ya tara wani abu na duniya a karan kansa wannan ba illa bane Allah subhanahu wataala ya sifanta ɗan adam cewa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana tsananin san alkhairi Allah ya kira dukiyar da alkhairi yace yana tsananin tsananin san alheri tsananin san alheri ai ba ba laifi bane dan kaso alheri kuma so mai tsanani Allah ce wa tuhibbuna almal hubban jamma kuna san dukiya so mai yawa shi yasa ubangiji subhanahu wataala saboda ya san san dukiya mallakar dukiya wani abu ne da Allah ya halicci dan adam da shi sai ya zanto cikin ma'auninsa na karɓar aiki musamman ciyarwa ya zama na ka bayar da abin nan da kake so abin nan da kake tsananin so ka ɗauka daga cikin wannan ka bayar celan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa atal mala ala hubbihi tun ya bada dukiyarsa akan yana santa saboda haka san dukiya wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana haka a cikin hadisansa daban-daban kamar inda yake cewa a hadisin Abu Huraira a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law kana li ibni adama wadiyan min dhahab labtagha lahumā thalithan wa la yamla'u jawfa ibni adama illa turab da a ce dan adam zai mallaki wadiyani wato kwazazzabo biyu cike da zinari to da sai ya buƙaci na uku shi yasa zaka ga duk yadda mutum zai kai ga tara dukiya ba za ka ga ya kwanta ya ce ya daina neman kuɗi ba muna jin manyan masu kuɗi waɗanda ake cewa a Afirka ba wanda ya kai su kuɗi ko ma a duniya amma har gobe da su ake ta faɗi tashi wajen neman kuɗi wataƙila ma su fi ka wahala wajen neman kuɗin kai da tunda baka tara komai ba bawan Allah miskini amma a hakan su saka samu sun tara sun tara amma sun fi ka zakewa sun fi ka shan wahala wani sai kwana uku bai rinsa ba ya tara kuɗin ana magana biliyoyin daloli yake da shi billion of dollars amma kuma sai ka samu zai kwana uku bai bacci ba kuma duk a cikin harkar neman kuɗi ne saboda haka annabi ya ce ko da za a ba wa mutum cikon kwazazzabo biyu na zinari sai ya buƙaci na uku annabi ya ce babu abin da zai cika cikin ɗan adam sai ƙasa wato sai lokacin da ya mutu mutuwa ce kawai za ta raba shi da neman da neman kuɗi kuma wannan ba wai dan ko mutum ya zama ɗan duniya ba ko wani abu a'a ɗabi'a ce a tare ɗan adam za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihai ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an ka masa dukiya mai yawa daga ga al-bahrain al-Bahrain ba ita ce kasar al-Bahrain ta yanzu ba al-Bahrain ita ce kasar abin nan Oman da ake fada kasar Oman da ake fada ita ce al-Bahrain a dacan to annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yayi sulhu da su da mutanen wannan yankin sai ya tura musu al-Ala ibn al-Hadrami a matsayin yaje shine zai shugabanci mutanen wannan yankin ya tara duk kudin da zai karbo a hannunsu na jizya saboda haka sai aka zo da kudi mai yawa kudin jizya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka zo aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa da asuba sai ya ga masallaci ya cika makil ba wa masaka tsinke an cika to ashe an ji labarin cewa an kawo kuɗi mutane an cika masallacin wanda kuka sani yau da a ce masallacin nan na ulafa'ur rashidun duk bayan sallar asuba za a ɗan raba dubu ɗari ɗari to in baka yi wato wani sai kwano biyu a nan to saboda haka wannan ba laifi ba ne ba ya kwana goma ɗari ba ya kwana ɗaya zai samu ba laifi ba ne saboda haka waɗannan sahabbai muke magana al'ansar al-muhajiruna wal-ansar saboda haka suka cika masallaci annabi yana yin sallama ya juya ya ga masallaci ba masa katsinke sai ya shiru bai ce komai ba ana jiran ya tashi ya yi bismillah ya hudu ba ya ce a sa layi sai annabi bai yi magana ba sai ya fita yana fita sai yiwu aka je aka tare gabansa sai ya burbushi ya ce na san me kuke so kun ji labarin an kawo kuɗi ko suka ce kwarai da gaske ya ce to a je a ba kowa to haka nan akwai sanda aka kawo irin wannan dukiyar mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a juye ta a masallaci aka je aka juye ta a masallaci kamar an an an juye tifar kasa a wancan lokacin ba wanda zai taba in ba bashi akai ba ba zai taba ba annabi yayi kamar ma ya manta da kuɗi aka zo aka tuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuɗin nan da kace aje a juye a masallaci yace oho to shi kenan sai ya zo ya zauna gaban tarin dukiyar kowa ya zo wuce annabi ya ce zo ka dumbuza ɗebi iya buƙatar ka kowa ya zo ya cika iya aljihun sai tafi in mu ne wani sau zai dai ya je ya dawo ke to so ba haka suke ba ba su da haɗama ba haɗama saboda haka da suka kowa ya zo sai dumbuza iya abin da yake so ya cika riga sai tafi sai al-abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ibn abdul muttalib sai yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah i'tini faqad fadaitu nafsi wa wa uqailan ka bani nima daga cikin wannan dukiyar saboda nima a yakin badar na kashe kuɗi wajen fansar kaina da kuma uqail ibn abi talib afwan aqil ibn abi talib fansa kaina da aqil ibn abi talib saboda a lokacin basu musulunta ba sun kuma fito cikin mayakan badar sai sai zama musulmi sun kama su to lokacin da aka ce a kawo fidiya wato kowa ya bada kudin fansa a saki dan uwansa al-abbas ya dauki kudin sa ya bayar ya fanshi kansa ya bayar ya fanshi aqil ibn abi talib ya ce to na kashe kuɗina a nan ka bani nima daga wannan dukiyar annabi ya ce kwashi ya zuba ya ya sunkuya ya baza saninsa ya cika saninsa da kuɗi ya zo zai ɗauka sai ya kasa ɗagawa sai ya ce ya rasulallah ka sa wani ya ɗora min mana annabi ya ce ba zan sa ba ya ce to kai ɗora min annabi ya ce ba zan ɗora maka sai ya rage sai ya sake yunkurawa ya kasa ɗauka ya ce ya rasulallah sa wani ya taya ni a ɗora min aka annabi ce ba zan samu ya ce to kai ɗora ba annabi ce ba zan ɗora ba ya kuma ragewa ya kuma ragewa har dai yadda ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi shi ya tafi yana kallonsa yana mamaki wato haka ɗan adam yake da san ya mallaki wani abu to kaga waɗannan manyan bayan Allah ne manyan sahabbai ne ahlul baiti ne amma kuma wannan bai hana shi yaje yana son ya mallaki wani abu na dukiya ba saboda haka san mallakar wani abu a duniya ba komai bane ba laifi bane haka nan Imam al-Bukhari ya kawo asar mu'allaq daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya karanta fadar Allah zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب lokacin da sayyidina Umar ya karanta wannan sai yake cewa Allahumma inna la nastati'u alla an nafraha bima zayyanta lana ya Allah ba mu da iko face mu yi farin ciki da abin da kan sa mana sha'awarsa Allah ya sa wa dan adam sha'awar waɗannan abubuwa daga ciki akwai wal qanatiril muqantara da dukiya mai tarin yawa Allah ya sa wa ɗan adam ya ga ya mallaki dukiya mai tarin yawa saboda haka cikin tarihin annabawa za mu ga a cikin annabawa akwai da suka tara dukiya irin annabi Ibrahim alaihi salam ka duba ya daga cikin irin dukiyar da Allah ya bashi in yayi baki dan maraki yake sa a soya a kawo musu duk wanda zai iya tariyar baki da dan maraki soyayye kai ma ka san ya mallaki abin da ya mallaka ga irin su annabi annabi Sulaiman annabi da mahaifinsa annabi Dawud wanda Allah ya mallaka musu duniya ma da mutum da aljan da dabba da tsuntsaye da kowa ƙarƙashin mulkin su yake wanda zai mallaki duniya gaba ɗaya ya kake maganar dukiya da take ƙarƙashin sa to waɗannan annabawan Allah ne haka nan ga annabi ayyub alaihi salam shi ma haka Allah subhanahu wata'ala ya bashi ma dukiyar dukiya to saboda haka da yawa daga cikin bayan Allah Allah ya ba su dukiya a annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da Imam Bukhari a cikin kitabu al-Adab al-Mufrad hadisin Abdullah ibn Qubayl an abihi an ammihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم مالكي صلى الله عليه وسلم باب ليفي mutum ya mallaki ya yi wadata wato babu laifi mutum ya samu wadata matukar dai yana da takawa matukar dai yana da takawa yana da bin kiyaye dokokin Allah sai annabi ya ce wa sihhatu liman ittaqa khairun min al-ghina mutum ya samu lafiya matukar yana da takawa Allah kuma ya bashi koshin lafiya wannan yafi ya bashi dukiya lafiya ta fi dukiya dan duk yawan dukiya idan babu lafiya ba ka more ta ba amma in dai kana da lafiya ko ka rasa dukiya da wannan lafiyar zaka samu wata zaka samu dukiya saboda haka annabi ya ce wa sihhatu liman ittaqa khairun min al-ghina sannan annabi ya ce watsibun nafsi minan nayi ka zauna hankalinka a kwance ka zauna hankalinka a kwance wanda yana daga cikin manya-manyan ni'imomi ni'ima ce ka samu kwanciyar hankali domin duk yadda za a baka dukiya ko a baka lafiya in ya zanto ba kwanciyar hankali to ba ka zama ka taba jin daɗin waɗannan abubuwa saboda haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba'sa bil gina wadata ba abin a kushe bace ko abin a yi suka ba ne matuƙar dai akwai taƙawa tare da mutum. Abdullahi ibn Amr, afwan Amr ibn al-As, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin manyan dattawan Qurayshawa. Bayan ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika ya ce a je a kirawo masa Amr ibn al-As radiyallahu anhu. aka zo aka ce an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa tufafinka ka dauko makaminka ka zo yana neman ka amr ibn al-as ya tashi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya samu annabi yana yana alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama alwala ya daga kai ya kalle shi sai ya ce ya amr ina so in tura ka tare da wata rindina da za ku kai wani samame akan abokan gaba kuma Allah zai ba ku nasara kuma ku samo ganima wato annabi ya masa wannan alkawarin zai tura shi a matsayin komanda na rundunar da za su kai samami akan abokan gaba kuma za su yi nasara kuma za su so da ganima sai ya ce wa arghabu laka raghbatan fil fil mali salihah ina maka fatan ka samu wato wata dukiya ta halal saboda haka annabi ya kirawo shi don ya bashi wannan wannan dama kamar a ce a kirawo ka a ce za a baka wani wani gwaggwaban matsayi da za karkashin sa zaka samu dukiya mai yawa ko a ce a kira ka ai maka ai maka albishi da wata kwangila wacce kasancewa in ka gama ta to zaka samu babbar riba to haka annabi ya ce wa Amr ibn al-As Amr ibn al-As yana daga cikin dattawa yana daga cikin dattawa dattawan Qurayshawa kuma yanzu gashi ya musulunta ya zo ya samu wasu sun shige gabansa a matsayi to amma matsayinsa na dattijo waɗanda kuma ake girmamawa tun kafin zuwa musulunci ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya ci gaba da riƙe wannan matsayi domin ya samu dukiya su zai taimaka ma wasu kuma zai ci gaba da samun matsayi a cikin mutanensa da haka annabi ya kira shi ya masa wannan alkawari sai sai Amr ibn al-As ya ce ya Rasulullah kai ka sani cewa inni lam usdim raghbatan fil dar fil mal innama aslamtu raghbatan fil islam wa ana akuna ma'aka ya Rasulullah ce ya ma'aikin Allah ka sani ba dan sun samu kuɗi na musulunta ba na musulunta ne dan ina son musulunci kuma in kasance tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amma ni'mal malu salih lil mar'i salih ya ce ya amma madalla da dukiya ta halal a hannun mutum na gari madalla da dukiya ta halal a hannun mutum na gari saboda haka dukiyar da zaka samu dukiyar halalci kai kuma mutum ne na gari idan dukiyar halal ta zama a hannun mutum na gari kuma mu shakka wannan alkhairi ne da zai gaba kowa da kowa saboda haka annabi ya nuna masa wannan shi yasa za mu ga manya-manyan sahabbai sun kasance daga cikin waɗanda ba su gushe ba suna tijara da neman kuɗi kamar sai na abubakar radiyallahu ta'ala an aisha tana cewa kana min ajjarin nas min ajjarin quraish hatta dakala fil imara ba wanda wato yana daga cikin wanda suka kowa hada-hadar kasuwanci har sai da ya karɓi shugabanci na al'umma to a lokacin ma da ya karɓi shugabanci da safe kawai sai aka ga ya sa tirarsa kawai ya kama hanya ya nufi kasuwa aka je aka tare shi aka ce ya khalifata rasulillah ina kuma za ka bayan yanzu kai ne shugaba na gaba ɗayan al'umma ya ce a ina zauna a gida wa zai ciyar da iyali na wa zai riƙe min nauyi na suka ce a koma gida daga lokacin aka rika cewa a biya dukkan wani wanda aka dora masa nauyin al'umma ya zama na an yanka masa wani abu da albashi da ya zo mutuwa sai da ya ce a lissafa duk wani abin da ya shigo asusunsa wanda baya daga cikin dukiyar da daman ya mallake ta to a mayar da ita mai tilbali ya gaya wa na Aisha cikin dukiyarsa akwai kaza akwai kaza duk wani abin da ba wannan ba to kuma da shi bai tilbali har sai na Umar da yaji wanda yace laqad at'amta man ja'a ba'daka ya Abu duk wanda zai zo bayan ka ka wahalar da shi yanzu za a ce ga irin abin da yi na alkhairi kuma ku yi irin wannan wani abu ne kuma mai wahala saboda haka ba ba laifi bane idan mutum ya tara dukiya ko ya roƙi Allah ya bashi tarin dukiya Sa'ad ibn Ubada yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin nuqaba na al-Ansar domin shine sayyidul Khazraj shine shugaban kabilar Khazraj ɗaya daga cikin kabilu manya da suke Madina kabilar Aus da Khazraj shi ne shugaban ƙabilar aus abubuwan ba khazar shugaban ƙabilar aus to yana daga cikin addu'ar da yake yi Allahumma habbi hamdan wa majdan la majda illa bi fi'al wa la fi'ala illa bi mal Allahumma la yasluhu lil qalil wa la asluhu lahu wani addu'a ce da yake yi kuma sai ku rike ta yake cewa Allah ka sa wato ka sa in zamo abin yabo in zamo shayabo kuma in zamo ina da martaba da daraja ya ce mutum ba zai samu yabo ba ba zai samu martaba ba sai ya taɓuka wani abu a rayuwarsa kuma babu wanda zai iya taɓuka wani abu a rayuwarsa da zai bar kyakkyawan baya da kyakkyawan yabo matuƙar bai mallaki komai ba ya ce to Allah Allahumma la yuslihu lil qalil kadan ba zai ishe ni ba ya Allah ni ma kuma ban dace a bani kaza sahabin annabi ne kuma babba ce Allahumma la yasluhu lil qalil la yuslihu lil qalil wa la asluhu la kadan ba zai mun ba kuma ban dace ma da kadan ba shi yasa sayyidina Abdullahi da Umar kun san Abdullahi da Umar yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu gudun duniya masu gudun duniya amma daga cikin abin da yake cewa ana la ubali an yakuna li dhahabun mithlu uhud a'lamu qadarahu wa uzakkihi wa a'malu fihi bi ta'atillah yake cewa ba zan damu ba Allah ya mallaka mun gwargwadon dutsen ƙoro na zinari kowa je madina ya ga dutsen ƙoro shi yake zagaye da garin Madina iya ganinka hasan dai baya da za a yi mutum ya mallaki zinariya irin wannan ko shi wane ne kuwa to amma dai yana so ya nuna maka duk yawanta duk yawanta ya ce Allah ni ban damu ba in mallaki kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya ya zama nawa ne amma na san nawa na mallaka kuma ina fitar da zakka in shekara ta yi sannan ina aikin biyayyar Allah subhanahu wata'ala aikin da'ar Allah da wannan dukiya saboda ka kaga yawan dukiya ma abin gudu bane Abda Zubair ibn al-Awwam sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal mala fihi sana'i'ul ma'ruf وصلة الرحم والنفقة في سبيل الله وعون على حسن الخلق وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذاتها yace dukiya idan mutum ya mallaka zai yi ayyukan alkhairi da yawa da ita zai tada zumunci zai ciyar da dukiyarsa saboda Allah zai taimaka masa ma ya zama mutum na kwarai ba zai zama mutum mai bibiya ba mai yin karere da sauransu sannan kuma tare da wannan abubuwa da zai samu Allah subhanahu wata'ala kuma zai bashi ɗaukaka a duniya da jin daɗi na duniya. Ibn Abid Duniya ya rawaito wannan a cikin littafin sa Islahul Abwal ko Islahul Mal. Saboda haka dukiya ba abin a kushe ba ce. Abdurrahman ibn Auf a san kuna da jin sa ɗaya daga cikin manyan masu wadata da Allah subhanahu wata'ala ya yi su a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri ya bar dukiya mai maduduwa mai yawan gaske har ma ana har ma yana cewa da zai daga dutse dutse zai daga sai ya ji a ransa cewa in ya daga dutsen nan zai samu wani abu a karkashin sa da zinari ce law rafa'tu hajaran la rajawtu an usiba minhu tahtahu dhahaban da zan daga dutse da sai na tawa kai na cewa zan samu wani abu na zinari a karkashinsa Allah ya kuma masa buɗi Allah ya masa buɗi saboda albarkar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya masa ya samu matsudiyar dukiya lokacin da ya rasu aka zo ana kokarin tara dukiyar da ya bari gatari kusan gatari gatari aka sa ana ana tono zinari daga ƙasa har hannayen mutane suka rika yin wato suka rika yin maroro an san maroro wato hannun mutum saboda wato haƙa ko wani aiki da hannayensa kamar manomi za ga hannunsa kamar ya ɗuri ruwa yatsun hannunsa to haka hannun masu haƙar ƙasa suna tono zinari yadda abdurrahman ibn auf ya bari matansa hudu kowace mace a duka matansa suna da sumuni da ya rasu tunda ya bar ‘ya'ya a cikin matan nan babu wacce ba ta samu dirhami dubu tamanin ba dirhami dubu tamanin dirhami dirhami ɗaya a yanzu a lissafin da ake yanzu dirhami ɗaya ya kai dubu sittin ka tara dubu sittin sau dubu tamanin masu kalkileto su tara su ga nawa kowace mace ta samu wannan sumuni ne ɗaya bisa takwas ne na kudinsa da aka raba na san kudin da yawa to haka ya bar kowace ta samu wannan biliyoyin na kudi a matsayin sumunin takaba sauran ‘ya'yansa kenan nawa kake zaton za a raba musu bayan wannan ya yi wasiya a cikin dukiyarsa ya yi wasiya da cewa a fitar da wani kaso a bayan da shi sadaka ga kowa da kowa sannan a rana ɗaya akwai sanda ya taɓa ‘yanta bawa bayi talatin a rana ɗaya kowane bawa kuɗi ne mai yawa ake sayansa amma a rana ɗaya ‘yanta bawa talatin sannan ya yi sadaka da raƙuma waɗanda suke ɗauke da kaya na abinci raƙuma ɗari a ɗari bakwai kowane raƙumi yana ɗauke da kaya na abinci ya ce a ba da shi sadaka da duk abin da yake cikinsa ko yake ɗauke da shi sannan kuma ya ce a fitar da dirha abin nan dinari wannan ba a cikin wasiyarsa ba cikin irin sadakar da ya riƙa yi a rayuwarsa ya yi sadaka da dinari hamsin alf dubu hamsin ya yi sadaka da dinari dubu hamsin dinari abin da dirhami sha biyu shi yake yin dinari ɗaya dirhami sha biyu shi yake dinari ɗaya dirhami ɗaya shi yake wajen dubu sittin alf kaga sai ka hada dirhami nawa sai ka hada dirhami abin nan dirhami sha biyu sannan zaka samu dinari ɗaya dubu sittin sau sha biyu sannan ka samu dinari ɗaya to a lokaci ɗaya ya ba da dinari dubu hamsin sadaka ya ba da doki dubu doki dubu ka je ka tambayi nawa ne kuɗin doki ya ba da doki dubu ya ce gashi nan sadaka ne wakafi ne a rika hawa ana fita jihadi da su fi sabilillahi kamar da za a ce ya ba da jib jib jib guda dubu wataƙila ma kuɗin doki ya fi na jib da yanzu sai da irin jib din nan ta yan ta yan tubarkalla sannan ya ce ya ce kowace daga cikin ummahatul mu'minin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bari kowace a bata arba'i a alf wato dubu ɗari dirhami dubu ɗari kowace a bata dirhami dubu ɗari kowace mace daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce waɗanda suka halarci yaƙin badar wanda suke nan da rai kowa a bashi dinari ba dirhami ba mun ce dirhami sha biyu shi ke dinari ɗaya to kowanne a bashi dinari dubu ɗari hudu mutanen badar waɗanda suka halarci yakin badar kowa ya ce abin shi kowa sai an bashi dinari dinari dubu ɗari su kuma nawa ne suka yi saura a lokacin sun kai su ɗari uku ina so ‘yan kasuwa ku ta bugawa ku ga kuɗin da za a fitar duk dirhami ɗaya zai kai dubu sittin sai ka samu dubu sittin sau sha biyu ka samu dinari ɗaya dubu ɗari ka rage oh dinari ɗaya ko aha yauwa dan ta ɗauka kuɗin gaba ɗaya dubu wani ya buga dubu ɗari bakwai da ashirin ko da dinari ɗaya to dubu ɗari bakwai da ashirin sau dubu ɗari hudu za a ba wa mutum ɗari uku saboda haka aka bi su aka raba musu daga cikin waɗanda aka ba wa hadda Usman ibn Affan kun san Usman ibn Affan shi ma ma dudewar kuɗi gare shi amma shi ma tunda ya je Badar kuma an ce a raba a ba kowa shi ma aka bashi shi ma aka bashi sannan sannan ya ce to a sake ɗaukan dirhami dubu arba'in a je a raba sadaka miliyan ɗari biyu biliyan ɗari biyu da tamanin da takwas kowane mutum ɗaya to kaga wanda aka ce ana ana haƙo zinare daga ƙasa saboda ka ai ba abu ne mai mamaki ba wannan duka saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya masa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ɗaukan wato rabin dukiyarsa ya ba da sadaka ya ba da sadakar dirhami dubu hudu ba a jima ba sai gashi ya ba da sadakar dirhami dubu arba'in aka kwana biyu sai ya ba da sadakar dinari dubu arba'in duk sanda yake sadakar kuma sai Allah ke kara masa yabna adam Allah yana cewa yabna adam anfiq unfiq alayk ya ɗan adam ka ciyar zan ciyar da ka bayar zan baka ka bayar zan baka shi yasa lokacin da ake alhassan da hussein suke wa ja'far ibn abdullahi ibn ja'far ibn abi talib shi ma yana ɗaya daga cikin ahlul bait kuma wanda Allah ya bashi dukiya yake da yawan kyauta har wasu suke ganin kamar albazaranci yake a kyautan ma saboda ya tashi sai bada da yawa sai suke sai suke masa fada wannan kyautar taka ta yi yawa yace kun ga Allah su nayi wa Allah subhanahu wataala alkawarin in bayar shi kuma yayi alkawarin zai bani saboda haka na saba in bayar shi ma ya saba ya bani saboda ina kuka ina ina tsoron in daina abin da na saba yi shi ma Allah ya daina abin da ya saba mu wannan alkawari na ubangiji man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira Allah ya alkawari dole zai ba wa Allah rance mai ce ne ka dau dukiyarka ka bayar fi sabilillah to Allah ce zai ninninka maka shi ninkin mai yawa ninkin da kai ma baka san ba za ka san adadinsa ba shi yasa sahabbai suka yi fice a wannan wurin sai na abubakar idan ka ce a kawo taimako duka dukiya sai ke ɗauko ya kawo annabi ya ce mai kamar wa Allah da manzansa ya mai kamar wa mai kamar wa iyalinka ya ce na bar musu Allah na bar musu Allah da manzansa haka nan sayyidina Umar sai ka rabin dukiyarsa sai lokacin da sayyidina Abubakar ya ka dukiyarsa gaba ɗaya ana cewa dukiyarsa 4000 dirham dirhami dubu hudu ne gaba ɗaya ya nannago su gaba ɗaya ya tattago su ya kawo ya juye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka sayyidina Usman da Allah ya bashi dukiya ya dinga kashe dukiyarsa ya dinga kashe dukiyarsa dan Allah lokacin da aka zo Madina ana karancin ruwa wani wani bai Yahudi yana da wata rijiya bi'ir Roma duk wanda zai zai zo ya ebi ruwa sai ya biya kuɗi gashi da yawa daga cikin sahabbai talakawa ne wasu duk sun baro dukiyarsu a maka sun yi hijira babu abin da za su iya ba sai ruwan sai na umar da sai na usman ya zo ya sayi ruwan ya sayi rijiyar gaba daya bai hudan nan ya tsuga masa kuɗi ya ce gashi ya ɗauka ya bashi ya ce to ni ma guga ta kamar ɗaya take da gugan kowa daga cikin musulmi haka ya zo shi ma ake yake bin layi wajen ya ebi wannan ruwa haka nan lokacin da ake buƙatar a ƙara sayan fi gonaki a faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi shela cewa waye zai saya mana wannan filin Allah ya bashi aljanna sai na Usman ya yi wuf ya riga kowa ya saya haka nan da aka zo jaishul usra da za a fita yakin tabuka a lokacin sai na Usman shi ma ya kawo 900 ba'ir raquma 900 ya bayar ya kawo dawakai 100 ya bayar ya kawo dukiya mai yawa ya bayar har sai da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zarra Usman ma amila ba daga yau duk abin da Usman yayi ba zai cutar da shi ba saboda haka aljanna ko ba taya to haka wannan dukiya ta yi musu amfani suka sayi gidan aljanna da ita Abu Talha yana cewa ana aktharul aktharul ansari malan yace na fi kowa dukiya musamman abin da ya shafi wato gonaki na dabinai abu tsalha yana da cikin wanda suka fi kowa cikin mutanen madina gonaki na lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fadar Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ya kasance abu tsalha yana cewa dukiyar da na so cikin abinda na so cikin dukiyata wata gona ce da ake kira bairuha gona ce wacce take cike da amfanin gona da dabinai sannan ga ruwanta mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya ma ya fita ya je ko masallaci ko wani guri ko kasuwa in ya zo wucewa sai ya shiga wannan gona ya sha daga ruwanta lokacin da Allah ya saukar da fadarsa lan tanalul birra ba za ku samu cikakken alkhairi ba har sai kun ciyar daga abin da kuke kuke so sai ya je ce ya rasulullah na ji abin da Allah ya saukar na fadarsa lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa kana ahabbu amwali ilayya bayruha wannan gonar ita ce tafi kowace cikin gonakina da abinda na mallaka soyuwa a zuciyata saboda ka gashi na ya rasulullahi ka sa ta a inda ka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje ta wakafi ga makusantanka ko bayan mutuwarka makusantanka su rika amfana da ita haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka mallaki dukiya haka suka rika bayar da dukiyarsu kamar ba sa so wannan kuma sun koye shi ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai dauki raƙumi 100 ya ba wa mutum sadaka ya dau 100 ya ba ma wannan ya dau 100 ya ba ma wannan a lokaci ɗaya sai rubuta sai raba raƙuma 400 500 wani da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ba ni daga cikin dukiyar Allah annabi ya ce aje a bashi a bashi a bashi dabbobi ɗari aka bashi dabbobi ɗari ya kora su zuwa ga mutanensa ya ce ya ya jama'a ta ku musulunta na dawo daga gurin wanda yake bayarwa baya tsoron talauci gaba ɗaya ƙauyensu suka musulunta saboda haka wannan ciyarwa sun koye ta ne daga daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda ya Allah subhanahu wataala ya wadatar da shi amma kuma ya sa masa wadatar zuciya duk abin da ya zo hannunsa baya baya san baya san ma ya kwana a hannunsa bai rabar ba haka nan bayan Allah lokaci akwai lokaci ko yawa haka nan bayan Allah na kwarai suka kasance cikin tabi'ai da asba'ut tabi'ina zan dauki wasu daga cikin su in yi misali da su akwai Abdullah ibn al-Mubarak al-Qurasani ɗaya daga cikin limamai shugabanni na wannan al'umma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai limamai na wannan al'umma ya rasu shekara ta 181 wato a cikin ƙarni na biyu ya kasance yana kasuwanci ya duka yake sayowa sayar kasuwancin ya duka yake amma rayuwarsa ya kasa ta gida uku wato watanninsa na shekara watanni goma sha sha biyu ya kasa su gida uku kashi ɗaya ya fita je ya yi kasuwanci kashi ɗaya ya nemi ilimi ya fita neman ilimi kashi ɗaya kuma ya fita jihadi fi sabilillah haka ya ringa yi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dukiya ya sa masa albarka a kasuwancinsa amma akwai wasu mutane bayan Allah sun so biyar ya ce ba don su ba ma shi sai ya daina kasuwanci ya ce ina kasuwanci don in taimaki waɗannan bayan Allah a lokacin ya ambaci Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna sannan da Al-Fudayl ibn Uyab da Muhammad ibn Sabbak da kuma Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya waɗanda dukkan su manyan malamai ne na hadisi waɗanda gaba ɗaya suka mayar da rayuwarsu wajen wajen karantar da al'umma Fudayl ibn Iyad shi kuma malami ne wanda ya shahara da gudun duniya da bautar Allah ya koma ya tare da dan fashi ne da babban gawurtaccen dan fashi ne lokaci ɗaya tuba sai ya kaura ya koma ya tare gindin Ka'aba banda ibada ba abin da yake to Abdullahi ibn Mubarak shi yake bashi abin da zai ci na tsawon shekara in yayi kasuwanci waɗannan bayan Allah kuma yake basu saboda haka duk abin da ya je ya yi wo kasuwanci ya ci da ya samu na riba to sai raba waɗannan in banda abin da zai barwa iyalansa da abin da zai kashe a wajen aikin hajji yana cewa Fudail ibn Iyad yake cewa laula ashabuka laula ashabuka mattajartu ba dan mutananka ba ba zan yi kasuwanci ba a duk shekara dirhami dirhami dubu saba'in yake dubu ɗari yake kashewa talakawa a duk shekara yana raba dirhami abin da dubu saba'in abin da dubu ɗari kuma a dukiyarsa ba ta taƙaita ma a garinsa ba mutumin khurasan ne amma babu inda baya kai dukiyarsa ya raba don Allah har ma wasu mutane suke mutanensa suke cewa kai ya aka yi dukiyarka sai ma ka tsallake garinku mutumin Khurasan ne mutumin Maro ne Marwazi ne amma dukiyarsa ya kai ta Bagadaza ya kai ta Basra ya kai ta Kufa ya kai ta Madina ya kai ta Makka yana rabawa ɗaliban ilimi da masu neman ilimi da masu karantarwa da aka yi masa magana akan wannan sai ya ce kun ga akwai cikin al'umma waɗanda suka bar komai nasu suka bazama neman ilimi saboda mutane suna buƙatar ilimin da za su karanta su karantar da al'umma ya ce idan muka ƙyale su ba mu taimaka musu ba shi kenan sai su ɓace a cikin mutane domin ba za su zauna ba ba ci ba sha iyalansu ba su da ci ba su da sha ƙarshe za su ba zama su shige kasuwa su ma su shiga safara su tafi cana su tafi dubai su tafi abin da yaushe za su zauna su karantar saboda haka ya ce in ba mu taimaka musu ba sai su ɓace a cikin al'umma saboda haka yake cewa la a'lamu ba'da nubuwati afdala min bastil ilmi yace bayan annabta ban san wani abu mai falala ba kamar yada ilmi saboda haka waɗannan sun cancanci a taimaka musu shi ma fa babban malami ne kar ku manta malami ne ɗan kasuwa ne kuma mujahidi ne wata hudu yake yi akan boda kan iyaka inda ake dako ake gadin ƙasar musulmi kada makiya su kawo musu farmaki haka zai zauna a cikinsu ana dakon da shi ana gadin da shi ana aikin soja da shi sannan kuma yana shiga cikin makarantu yana karantarwa sannan kuma yana kasuwanci yana daga cikin abin mamakin abdullahi ibn mubarak ya kasance kamar yadda ali ibn hassan ibn shaqiq yake faɗa yake cewa idan lokacin hajji yayi duk yan uwa da abokan arziki da aminai sai a yi dandazo sai a je a taru wajensa mutanen maro mutanen garinsa sai a je a same shi sai a ce abdullahi ibn mubarak Allah ya daɗe da ranka in za ka je hajji dan Allah muna so mu shiga tawagarka muna so mu shiga tawagarka sai ce to duk wanda yake so ya shiga tawagata ya je ya taho da guzurinsa ya kawo ba Allah ce fa tazawwadu ba to kowa ya zo da guzurinsa saboda haka in kowa ya je ya kawo guzurinsa sai ya samu wani akwati sai ya sa daman guzurin mutum ɗan kwabbansa ɗan kuɗaɗensa ya sa su a cikin surra a cikin ‘yan lalitarsa ya ɗaure sai ya karɓa sai rubuta sunansa sai ya saka a cikin wannan akwati kowa in ya gama aka gama haɗawa to wannan tawaga za mu tafi tare da in aka tafi sai a sauka a bagadaza a yada zango a bagadaza aka yada zango a bagadaza shi zai rika kawo abinci ana ci to kowa zai ji cewa tunda ya dan bada kudin sa watakila da kudin sa ne ake bashi saboda ka zai yi ta ba su abinci kowa ya ce koshi idan lokacin fita madina yayi sai ya sa aiwa kowa dinki sabon sabon kaya sai a ɗinka wa kowa sababbin tufafi sai a saka sai a je madina in aka je aka zauna a madina a ‘yan kwanakin da za a yi zai ta kawo abinci har da alewa ana sha kama ce ka kawo abinci ka kawo kayan shaye-shaye ba fa na nan bugarwa ba kayan sha irin ce kayan shaye-shaye to idan aka gama zama sai ce to a cikin ku a cikin ku su wane ne iyalansa suka yi musu wasiya da a zo musu da tsarabar Madina kowa zai ce shi shi ni ni ni ya ce to a je kasuwa kowa ya dauki abin da yake so daga cikin abin da iyalansa suka yi masa wasiya abin nan ya kawo musu na tsarabar Madina shikenan ya biya a wuce a tafi Makka in aka je Makka anan ma kullun shi zai ka abinci a ci a koshi in aka gama aikin haji ya ce to kowa ya shiga maka ya ɗebo abinda iyalansa suka yi masa ya shiga kasuwa ya ɗauki irin abinda iyalansa suka yi masa wasici da shi na tsarabar maka a ɗauka ya bibbiya sai a dawo in aka a taho a hanya tafiya ce mai nisa daga daga makka zuwa zuwa zuwa zuwa khurasan a tafiya kaɗan bace tafiya ce mai kwana da kwanaki za a yi sai a yi wata ana wannan tafiya ba koma gida ba to dan inda aka je shi dan aka yada zango shi zai bada abinci a ci a koshi aka zo aka dawo gari kowa ya tafi gida ya nutsu sai ce to yana gayyata duk wanda aka je hajji yazo za a yi walima sai tara su ya musu walima aka yi walima kowa ya ci aka yi farin ciki an je hajji an dawo lafiya sai ya ce a dauko akwatin nan kowa ya ɗauko jakar kuɗinsa sai ya miƙa masa da sunansa a jiki kowa ya ɗauke jakar kuɗinsa ya miƙa masa duk wannan hada-hada da aka yi da fataka da aka yi da guzurinka da waye da kaya sababbin da ka sa don shi ya biya to haka ya kasance yana yi wa mutane wannan kaga ita ce dukiya ta gari a hannu na gari daga cikin malaman mu na hadisi cikin irin waɗanda Allah ya ba su dukiya kuma suke suka kasance suna ciyar da ita fi sabilillahi suna ikin alheri da ita akwai Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi mutumin Saqif ne ya rasu shekara tana 194 wato a karni na biyu ya kasance duk abin da ya yana da gonaki da yake noma amma duk abin da aka samu na riba to yakan ce abi dukkan ɗaliban hadisi a raba musu saboda waɗannan mutane yake cewa sun sadaukar da rayuwarsu don bibiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na gadon ilimi su ji ilimi su sanar su haddace su su karantar da al'umma ce to duk abin su a yi ta raba musu a dukkan shekara in ji yadda abin da yake faɗa abr ibn ali al-fallas ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yake cewa gallatuhu fi sana abin da yake samu a shekara na riba tsakanin dirhami dubu arba'in zuwa dirhami dubu hamsin amma gaba ɗaya ba shekara ba za ta zagayo ba ka samu kwabo a wajensa duk ya bayar da su ga ɗaliban hadisi haka nan lais ibn sa'ad limamin mutanen masar ɗaya daga cikin hamshaƙan malaman hadisi kuma malaman fiƙihu kuma masana na zamaninsa abokin imamu malik ne mun san imamu malik amma shi ba mu san shi ba kama abokinsa ne ya ma riga imamu malik rasuwa da shekara hudu ya rasu shekara 175 imam malik ya rasu shekara 179 sauraka ya riga shi rasuwa da shekara hudu sai da imamu malik yana madina shi kuma yana masa yadda imam malik yake imam a madina shi kuma haka yake imam a masa to ya kasance duk shekara yakan tarawa yakan aika wa imamu malik abin da zai rike shi da shekara kusan imamu malik baya fita yana wani kasuwanci kullum daga masallacin annabi sai gidansa baya komai daga gidansa sai masallacin annabi in ya zo zauna ya ta karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin nashi na muwadda yana kuma ansa tambayoyi idan mutum ya sadaukar da rayuwarsa akan wannan ba abin a kushe masa bane ba abin a aibata shi bane ba haram yaje yana ci ba taimakon al'umma yake da abin da za su za su gyara rayuwarsu ta duniya ga rayuwarsu ta duniya da lahira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi kasuwanci da dukiyar Khadija yayi kiwo yana karami sannan bayan ya tasa ya zama matashi ya da shekara 25 yayi kasuwanci da dukiyar Khadija wanda ta tura shi tare da yaronta Maisara bayan an aiko shi ba na jin akwai wanda ya taba ganin hadisi daya da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya sayar da wani abu ko akwai wanda ya taba karanta annabi ya dauki wani abin sa ya sayar annabi yana saya har ma lokaci ba da jingina amma cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu kaza na shi na ba da assignment a samo mun tun daga wannan harkar da ya yi ta kiwo da kasuwanci kasuwancin ma ba a ce ya sayar ba wataƙila shi mai shi ya yi jibinci sayarwa an dai samu albarkar kasancewar da hannunsa eh ka samu ne na ji wani da magana saboda ai shi harkar saye da sayarwa abu ne da yana buƙatar wani muhajaja ka ja in ja ka ja da shi annabi zai iya wannan ko zuwa ya taya abinda da aka ya masa bayarwa ki ba ya tsaya na imin ragi da Allah da rage mun kaɗan duba kaza kaza saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma Allah ya wadata shi wajadaka ailan fa aghna Allah ya wadata shi yana roƙon Allah ma ya tsare shi daga talauci saboda haka Allah ya bashi wadata amma wadatar da ya bashi ba wadata ce ta haɗama ba ya tara allazi jama'a malan wa'addada wanda kullun lissafi yake nawa ya tara wannan shekara kudin sa ya kai kaza wannan shekara kudin sa ya haura ya kai kaza a'a da ya samu bayarwa yake da ya samu bayarwa yake saboda haka in ka koma ka duba mai annabi ya bari bayan rasuwa zaka ga ba wani abin da ya bari na addini gonarsa ce ta fadak da ya bari wadda ita kuma ake ciyar da iyalansa da ita kuma da ita aka ci gaba da ciyar da su tunda ba a gadansa sai baglarsa da dokinsa da yake hawa sai zobansa abubuwa haka zaka ga ana dan faɗa ya kwara kwaranni abinda annabi ya bai tarikatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai bar komai ba Allah ibn Sa'ad yana daga cikin waɗanda suke taimaka Imam Malik akwai lokacin da Imam Malik zai aurar da yarsa zai aurar da yarsa to akwai wani abin da suke amfani da shi usfur suna amfani da shi wajen rina kaya kuma suna amfani da shi wajen sa shi a abinci wani tsiro ne mai kanshi ana amfani da shi wajen gyara abinci kuma ana amfani da shi wajen rina kaya sai ya kamar wata kila al'ada ce a wancan lokacin duk wacce za a yi wa aure ana hada ta cikin kayan kayanta da ake mata Imam Malik bai da shi sai ya aika wa Layth ibn Sa'ad yace da shi da Allah yana son ya dan aiko masa wani abu da zai kai wa yarsa na wannan usfur din wannan sinadarin Layth ibn Sa'ad da ya tashi sai ya aiko masa wato kayan raƙuma 30 raƙumi 30 na wannan tsiran ya karɓa ya shiga kasuwa ya sayar ya samu dirhami abin nan dinari ɗari biyar ya samu dinari ɗari biyar sannan ya yi samu saura wanda ya amfani da shi haka nan wata rana ya bawa abdullahi ibn lahi'a shi ma ɗaya daga cikin malaman masar ne ya ba shi alf dinar dinari dubu ya ba wa malik dinari dubu ya ba wa mansur ibn ammar wani malami ne mai wa'azi shi ma ya ba shi dinari dubu ya kuma ba shi wata kuyanga wacce kudinta ya kai dinari ɗari uku wannan duk kyauta ce ya yi ma waɗannan bayan Allah ma'an salisu yana nuna mun lokaci ya yi a ƙarasa? a kai haka sai gari ya waye saboda haka tara dukiya ta halal abu ne mai kyau kun san yanzu ko menene kai ba yanzu ba ko ada ko menene ba zai tafi ba in babu dukiya ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taso ya fara da'awa da dukiyar da na Khadija taqawwa bi mali Khadija yana cewa abin nan cikin abin da yake ce yake faɗa na falalar tawawa tasbi bi maliha hina mana nas ta taimaka min da dukiyarta lokacin da mutane suka hana ni haka nan sayyidina abubakar shi ma haka ya rika taimakon annabi da dukiyarsa har ta kai annabi yana yaba masa yake cewa ma nafa'ani malu ahad ma nafa'ani malu abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar abubakar ta amfani da shi shalan kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ababakar walakinaha quwwatu islam Allah ya riga ya rike annabi badadayinsa yace da akwai wani wanda zai rike shi badadayi badadayi shine masoyi na karshe da babu kamar sa a zuciyarka shine badadayi yace to ni Allah ya rike ni badadayinsa da akwai wani wanda zai rike shi ba daɗayi na ni kuma to da abubakar amma ɗan uwana ne a musulunci saboda haka in aka taɓa sayar da abubakar hankalinsa yake tashi ransa yake ɓaci yake cewa otruku li sahibi ku kyale min sahabina ku kyale min sahabina na zo na gaya muku Allah ɗaya ne kuka ce ƙarya ne yace ya gaska kai gaskiya ya gaskata ni ya taimake ni da dukiyarsa lokacin da mutane suka hana ni otruku li sahibi ku kyale min sahabina saboda haka zaka ga hatta a alqur'ani Allah in yi magana jihadi cewa yake ayi da dukiya sannan ya faɗi rayuka jahidu bi amwalikum sai cewa anfusikum bi amwalikum bayan da ake fara bi anfusikum sannan cewa bi amwalikum saboda aljihadu bin nafs ba zai yi ba idan babu dukiya idan baka da abin hawa da zaka fita da shi akan sa yaki baka da abin da zaka sayi makami da za ka riƙe ko silken da za ka sa a jikinka rigar silke shi kenan yaƙin ma ya sauka da kanka Allah yana wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma hamilukum alayhi tawallaw wa a'tuhum tafidu min al-jam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun Allah ce ya sauke ma waɗannan waɗanda ba su da abin da za su hau su yi guzuri su ta yaƙi an sauke musu yaƙi saboda haka hatta shi kansa jihadin da gwagwarmaya da tabbatar da addinin Allah in babu dukiyar ba za ta yi ba ashe kaga dole ne a bazama a nemo dukiya ta halal shi yasa sa'id ibn musayyib yake cewa la khaira fi man la yuridu jam'a al-mal min hillihi wa yu'ti minhu haqqahu wa yasilu bihi rahima wa yakuffu bihi wajhahu 'an nas sa'id ibn musayyib sayyid at-tabi'in sirikin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa babu alkhairi ga wanda ba ya da niyyar ya tara dukiya ta halal ya bayar da haƙƙinsa sannan ya sada zumuncinsa sannan ya kare mutuncinsa ba zai rika zuwa yana roƙon mutane ba ko yana ƴan karere ko yana ƙaramin murya ce babu alkhairi ga wannan Muhammad ibn al-Munkadir yana cewa ni'mal aunu ala taqwa ni'mal aunu ala taqwa al-hina madalla da abin da yake taimaka maka wajen bin Allah ita ce wadata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace innamal dunya li arba'ati nafar hadisin Abu Kafshat al-Ammari hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud hadisi ne sahihi annabi yace duniya ta mutum hudu ce duniya ta mutum hudu ce rajulun atahu Allahu ilman wa malan huwa yattaqi fihi rabbahu ويعلي ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل mutumin da Allah ya bashi dukiya yake takawa yake kiyaye dokar Allah akan dukiyar da Allah ya bashi yake sada zumuncinsa da dukiyarsa yake sane da cewa akwai haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa yana ɗauka yana fitarwa annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan yana mafi falalar masaukai na aljanna wato yana aljanna ta can koli-koli sai ya ce wa rajula ko wa rajul atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqulu law anna li mala fulan la amiltu mithla amali fa huwa waliyatuhu fa huma fil ajri sawa da mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi amma bai ba shi dukiya ba ya ba shi ilimi amma bai ba shi dukiya ba sai ya kalli wancan mai ilimin mai tsorar Allah mai dukiya mai ciyar da dukiyarsa dan Allah sai ya kalle shi yake cewa ina ma ina ma ina da dukiya irin ta wani ni ma in rika yin abin da wani yake yi annabi ya ce to ya ci gajiyar niyyarsa kuma sun yi tarayya a lada ko da bai samu ba amma yana da kyakkyawan niyyar in ya samu shi ma irin wannan abin zai yi Allah kuma ya dubi niyyarsa ta gaskiya ba wanda zai ce man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin yace in Allah ya bani ya bani zan yi kaza zan yi kaza da an bashi sai ka neme shi ka rasa suna dan irin su dewa wallahi musamman cikin yan siyasa zaka ga ana tare da shi in aka zauna ya fi kowa cin buri malam haba in muka shiga harkar nan dukiyar da Allah zai bamu wallahi gurin nan sai mun rushe shi mun sake bin kyau mun yi da zamani kuma da'awa malam sai yadda ka gani yayi ta baka zakin baki amma wallahi idan ya ci wayar shi ma zai canza ba za ka ƙara ganin shi ba sai an kada shi sai kaga ya dawo sai ya dawo cikin ku kuma yana wasu yan maganganu an gama mu musulmi ne an gama mu kaza ne mu ahlus sunna ne shi yasa shi yasa ake ta mana makarkashiya zaben nan ma aka yi kaza kaza kaza kaza to an bugo shi daga sama ya faɗo wallahi suna nan da yawa ana tare da su kullun sumi sumi an zo aikin alheri ya kowa kaudin baki amma da zarar ya samu ya taka kololuwa kun daina ganin ƙiyarsa kenan kuma sai an kada shi sai an kada shi kuka ya dawo kuma shi ne a sahun gaba su ne masu haɗar da sufika za a yi wa'azi da waye da waye ya damu bi to Allah ya dubi niyyarsa sai Allah ya ba shi dukiya irin ta wani sai ya ce wa rajulun lam yu'ti Allah atahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman wa huwa yatakhabbatu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu bihi rahima wa la ya'lamu anna lillahi fi haqq fa hadha bi arda'i manazil mutumin da Allah bai bashi ilimi ba wato jahili ne fitak kinni bakin jahili kuma Allah sai bashi innal insana la yatgha arahu sarda yace inna ma utituhu ala ilmin indi yana ga daddabara sa ce kawai ta bashi amma sa maganar Allah ce ku kun fiye na ci ba jiya kun zo ba na kuma ba ku yau ma ku dawo ni kadai ne ne kuɗi a garin nan ba ku je gun wani ba kai waɗannan ustazan waɗannan kaza kaza kaza saboda haka bai san Allah ba saboda haka bai baya kiyaye dokokin Allah a cikin dukiyarsa kowane abu ya zo kawai karɓa yake alhalalu ma halla bi yadihi wal haramu ma hurima min in kaga ya ce abu haram ne to bai samu ba amma in ya faɗo hannunsa halal ne ɗari bisa ɗari ce saboda haka bai san haƙƙin Allah ba baya sada zumuncinsa ƴan uwansa ba ya kore su daga shi sai ƴaƴansa sai matarsa ƙwaya ɗaya tak to wannan annabi ya ce fa haza bi arda'il manasik wannan yana mafi muni mafi kaskancin masaukai na wuta ranar gobe kiyama sai na hudun su banza a banza banza a wofi wa rajulun lam yutihi Allahu malan wala ilman wa yaqulu law anna li mala fulan la'amiltu mithla 'amalihi fa huwa wa huwa waliyatuhu fa huma fil wizri sawa sai wani shi kuma bakin jahili ba kudin ba ilimin amma yana wancan jahilin mai kudin yana birge shi yana ga irin yadda yake kwacaka da kudinsa ana tara mawaka ana kashe wa yan bariki ce ina ma ina ma shi ma ya samu kudi ya fantama irin yadda wani yake fantamawa la amiltu misla amali annabi ya ce to ya ci albarka to ba za mu ce albarkaci ba ya ci gajiyar niyyar su shi ba saboda ka suna tare suna tare a zunubi fahuma fil wizri sawa yayi tarayya da shi a jini saboda haka dukiya idan ta zanto a hannun mutum nagari to ma dalla da wannan dukiya kuma samun dukiya diyawanta baya hana mutum ya zama zahiri az-zuhud ba shine ka rasa komai a hannunka ba kamar yadda wasu ke dauka a da can sufaye haka suke gaya wa mutane zuhudu ka a ganka da ko komai a hannunka a ganka karab karab wato ba komai a tare da kai to wannan kai ne zahiri kai ne mai zuhudu wannan ba shi ne zuhudu ba zuhudu Allah ya baka dukiya a hannunka komai yawanta amma kakka bari ta shiga zuciyarka Sufyanu Sauri yana addu'a yana cewa yana cewa daga cikin addu'o'in magabata اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها يا الله كسامنا غدن دنيا أما كيلوتا منا دنيا كيلوتا منا إتا كسامنا غدنتا yace kada ka hana mu ka hana mu ita mu kuma mu sa ranmu akanta mu kwallafa ranmu akanta Zamrat ibn Habib yana da cikin tabi'ai ya ya rasu shekarar hijira tana 130 Zamrat ibn Habib ya kasance idan yana sallah cikin addu'o'in da yake yi a wato in ya tsaya yana sallah akan ce babu mutumin da ya kai shi zuhud gudun duniya saboda irin yadda ake ganin sallarsa in aka zo kasuwa aka ga yadda yake hada-hadar ciniki sai a ce kai wannan kuma ba wanda ya kai shi kwaɗayin duniya waɗanda su ne bayan Allah na kwarai an ta tambayi Sufyan a ya kunu zulmali zahidan mai dukiya zai iya zama mai zuhudu ya ce in kana idza zida fi malihi shakar wa in naqasa shakara wa sabar ya ce kwarai ko zai iya zama mai zuhudu wanda idan kuɗinsa suka ƙaru ya gode wa Allah idan suka ragu kuma suka ragu kuma nan ma ya gode wa Allah ya haƙuri shi yasa sahabbai su suka fi kowa zuhudu duk da cewa a cikin su akwai masu baɗuɗiyar dukiya kamar waɗanda muka ambata irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Abdurrahman ibn Auf irin su Uthman ibn Affan eh waɗannan duka suna daga cikin masu dukiya irin su Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Zaid irin su sa'ad ibn ubada da sauransu suna da cikin masu dukiya amma kuma sun fi kowa zuhudu shi yasa ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin yake cewa fa mata kana al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika lam yadurraka walau kafaf matukar dukiya a hannunka take bata shige zuciyarka ba ta zauna to duk yawanta ba za ta cuce ka ba wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu shay duk kuma sanda ka kwallafa san dukiya ka zama dan tabutu mayan kuɗi a ranka to sai wannan kuɗin ya cutar da kai ko da baka samu ko kwandala ba saboda haka yawan dukiya ta halal a hannu na gari ba za ta cutar ba sai dai ta amfanar ya amfana ya kuma amfanar da al'umma kuma a cikin kowace al'umma ana ga irin waɗannan har gobe ba mu rasa ganin irin waɗannan ba duk yadda kake ganin abubuwa sun taɓarɓare sun lalace al'umma mu akwai alkhairi a cikinta al'umma mu akwai alkhairi a cikinta akwai waɗanda suna ƙoƙarin neman na halal kuma suna ciyarwa ta hanya mai kyau suna ƙoƙarin taimakawa addini suna ƙoƙarin taimakawa al'umma ba zan iya kwana ba ina lacca game da saboda ka dole zan tsaya a nan muna fatan abin da muka faɗa na daidai na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر
أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين babu shakka yana daya daga cikin abin da yake ranmu idan muka yi wannan haduwa mai wa dan uwanmu kaftin Ashafa da muke tare da shi duk sanda na shigo Lagos har na koma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kasancewa tare da ni suna kuma ta hidin dumu tun daga airport har zuwa masauki na har in koma jiya muna tare da shi yana mun maganar mahaifinsa suka yi yake ce mun sun yi waya da mahaifinsa mahaifinsa yana tambayar sa yake cewa kamar yana yana cikin taro ne sai yake cewa ai suna yana tare da ni ya ambata masa sunana daga nan sai mahaifinsa ya ce da shi ka ci gaba da hidima ka ci gaba da hidima ci gaba da yi masa hidima wallahi haka yi muka yi dan taɗi haka da shi akan mahaifinsa sai gashi da safen nan Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa bayan ya ja mutane sallar asubahi saboda haka muna masa kyakkyawan fata saboda abin da ya rufe rayuwarsa da shi shine bautar Allah ya yi sallar asubahi sallar asuba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi ta cikin jami'i fa huwa fi zimmatillah yana cikin kulawar ubangiji annabi yace ku kiyaye mutumin da yake karkashin kulawar ubangiji a mutum ya zo ya yi sallar asuba cikin jama'a ka shiga taitayinka ka kai abin da za ka cutar da shi domin yana ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu to wallantana kuma shi ya ja ma sallar ya koma gida a shaidai ajali yana kusa Allah ya karba abinsa muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ya karba kyawawan ayyukansa Allah ya yafe masa kurakuransa abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su Allah ya musu albarka Allah ya alkinta su Allah ya hada mu da shi gaba daya a cikin jannatul firdaus akwai kuma ɗaya daga cikin matasan malaman mu Dr. Kabir Asghar ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa masu wa'azi na san waɗanda suke bin kafofin yatsa labarai sun san shi yana daga cikin manyan almajiran Sheikh Muhammad Awwal Albani Allah ya ji kansa yana daga cikin manyan almajiransa waɗanda kuma suke tafiyar da al'amuran da'awa da ya bari shi ma mahaifinsa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa ina jin muna cikin karatun nan ne ko muna dab da zamu muna cikin karatu muna cikin karatu aka sanar da mu cewa Allah ya mahaifiyarsa rasuwa to shi ma Allah subhanahu wataala ya jikanta ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukanta Allah ya sanya aljanna ce makomarta akwai mahaifiyar shi ma malam Musa Asad Sunna shi ma da ta rasu a cikin kwanakin nan shi ma muna masa addu'a Allah ya yafe mahaifiyarsa Allah ya gafarta masa da kuma malam Abubakar abubakar yola shi ma mahaifinsa ya rasu shi ma muna cikin halin tafiya a cikin waɗannan 'yan kwanaki dukansu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wataala alkinta bayansu ‘ya'yan da suka bari waɗanda suke aikin da'awa Ubangiji ya sa musu su a cikin mizanin hasanat ɗinsu Allah ya fi wa dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya cika mana da imani